أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatu na ranar sudu a nan masjid sabilul huda tawon katare da magaran inda muke gabatar da littafi na muwadda na imamu malik dan anis rahmatullahi alaihi yau muna sudu nawa ga watan rabi'ul awwal 18 ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1446 da fatan Allah ya bana muwafaka a bisa abin da za mu karanta muna cikin kitabul muna kitabin nika abin da ya shafi littafi na aure a cikin littafin aure mun yi babe na harko babun ma ja a filhaitba muna cikin babe na biyu babun isti'izanil bikiru wal ayyimu fi an hima a wancan satin mun fara babe na biyu a babe na biyu mun yi ruwaya gudana to mun yi ruwaya uku to amma dai da a kulla karatun sai mu komo ta ko yana da zama kuma da a kula karatu a lamba tana sauyawa lamba tana sauyawa kenan inda muka tsaya wancan satin zamu komo asar nan guda biyu zamu komo su guda biyu kenan baban ne da muka yi a wancan satin a takaicen takaicewa wajen mun kare hidima ko wajen budurwa da zawara ne ko muka yi inda ita ita yani ƙa'ida take ita zawara sai an nemi izininta ita ko budurwa ana neman shawararta kenan muna kan matsalai neman izini kan zawara da kuma yadda ake alwar da budurwa a wannan muka tsaya kenan zama ka ruwayoyin da asar in in ya so sai sharhi ya zo gaba kenan karanta asar na inda muka tsaya sai ka ja baya kaɗan kuwa gurgo sai ya ce قال وحدثني عن مالك عبيد الله yace yahya laisi ya bani hadisi an malikin daga malik dan anis rahmatullahi alaihi annahu balaghahu annahum balagahum labari ya iso musu an sa'id ibn musayyib daga sa'idu dan musayyabi shugaban tabi'ai annahu qala annahu qala sa'idu dan musayyabi yace qala umar ibn al-khattab Umar dan Haddab sani khulfa'u rashidin al-faruq yana cewa la tunkahu al-mar'atu illa bi idni waliha la tunkahu al-mar'atu ba a auren mace latun kahu ba auren mace illa bi izinin waliha sai dai da izinin waliyinta
auzin ra'ayi min ahliha ko aw sultan.
kuma ma'abucin ra'ayi daga cikin iyallanta au sultan ko kuma sarki mai iko kenan wannan asar na sa'id bin musayyab da ya ce umar bin hatsab yana cewa kenan ya ce ma latun kahul mar'atu ba a aure da mace illa bi izini waliha sai dai da izinin waliyinta kenan da kake gane wannan kenan kana gane mace ba ta iya auren ba ta iya auren da kanta kenan mace ba ta iya auren da kanta kenan shi ne ce mana latun kahul mar'atu ba a auren mace illa bi izini waliha sai dai da izinin waliyinta kenan za ka gane mace ba ta yi aure da da kanta kuma za ka gane kenan dukkan aure baya tabbata sai da me sai da wali to malamai su yi bayani a nan wajen waliyancin aure sai suka ce waliyancin aure da kwai wulaya kasa da kwai wulaya ama in aka ce wulaya kasa ita ce wulaya wadda ta takaita kenan ita ce wulaya ta dangi ta nasabin dangin matan kenan wulaya ta danginta ita macen to a dangi wane ne zai mata alwalancin wane cancanta ya mata umbe nan sai wane sai wane sai wane sai wane ku gane waliyi daban wakilin waliyi daban yanzu misali uba ai shi ne waliyin da ya shigo amma dai ni uba ina iya cewa malam baba ya je aura auren iyata kenan na sa shi ya yi ya yi mun walici akan hanyar wakilci mun gane wani ko to kenan wali daban wakili daban shi wali yana iya ba kowa wakilci ya je aura ne to kenan dai mun gane maka ce latun kahul mar'atu illa bi izni waliha ita mace ba a aurar da ita ko ba ta aure sai da izinin wa wali ita imam na maliki ya jera waliyai ala tartibi ga wanda ya kamata ya yi walici daga shi sai wani sai wani sai wani sai wani imam na maliki ya jera su kuma mafi yawan malamai a wannan jeri na imam maliki a kan wannan suka ji na farko wane ne cancanta ya wa mace alwalanci waliyanci mu ɗauka zaurace wa cancanta na hukun ga matanin wane ne un budurwa ce ko un budurwa ce dan babanta ne un budurwa ce babanta ne yake gaba ya mata alwalanci ko kuma in shi bai bai wakilta wanda zai mata don ba budurwa ce ba har da koyi wanda shari'a ta hudda kenan ba in zawara ce na warko ɗan zai eh ɗanta baligi shi ne warko zawara ɗanta baligi shi ne aula bil wulaya shi ne farko wanda zai mata alwalanci kamar yanzu misali a ce mace gatana tana neman aure kuma zawara ce sai babanta ya ki mata alwalanci in ta ji ɗanta ya aura mata aura ayyayi kenan inda imam malik farkon wanda zai waliyanci na mace ɗanta imam ahmad ne ya sanya uba a farko amma da inda imam malik ko da tawo munafiku ka karanta ai zaga wajen wulaya yana fara ba ɗa yi ɗayo kira da shekara kaza ɗan shiga nan baligi ai yahi mutunci ma ya zo ya aure da ke sai da in yi shi kumiya sai barwa kakan shi kenan da wani inda imam maliki da ya zo jera waliyai kuma kan jibal ta na fikul malikiya da zaka haka ne sai sa al-ibnu kenan da na macen shine aula ya mata waliyanci na farko na biyu ta kwana sai wazo baba ya zo kenan imam malik kamar yayi su ne a jere sai wani cancanta daga shi sai wani sai wani kuma wanda ya cancanta nan inda a shari'a a je a gewaye shi a yi auren wanda yake can ba ya daura mata aure shi wannan yana da izini ya zo ci aure wuri aura musamman ba ba a shiga da auren ba a shari'a kenan na farko muka ce wani ne wani ita mace wani ne na farko na biyu babanta na uku ƴan uwanta ƴan uwanta kenan ƴan uwan nata kishi biyu ne yan uwan nata wanda su zon uku yan uwanta shakikai su ne na uku daga yan uwanta shakikai kuma sai kasance yan uwanta a a a a li'abai li'abai su yan uwa li'ummai busu waliyanci busi busi li'amai sai dai in wakilci ne a basu kamar yanda yan uwan babanta li'ummai bisu mata wani yanki haka yan uwan kamar hata yan uwan uwa kanan uwa uwan uwa ai basu wani yanki kenan sai dai su wakilci yana da wani ajiyar wanda su a mace wani yanci muka ce na farko inda imam malik ɗa na biyu uba na uku ‘yan uwa shaƙiƙai na hudu ‘yan uwa li'abbai kenan muka ce soya basu da waliyanci li'umai basu waliyanci li'umai ko to kwana na gaba sai ka zo ɗiyan ‘yan uwa shaƙiƙai to kwana ɗiyan ɗan uwa li'abbai to kwana kaka to kwana ka zo ‘yan uwan uba shaƙiƙai to kwana ka zo ‘yan uwan uba li'abbai to kwana ka zo ɗiyan ‘yan uwan uba shaƙiƙai ɗiyan ‘yan uwan uba li'abbai kenan wannan shi ne alatar tibil wani yanki wanda suwa mace kenan muka ce alatar tibil ina kenan imamu ahmad ne sa uba a gaba uba a gaba amma dai ɗa shi yake a haƙƙu bin wulaya na mamashi ka kaddara kamar uban ya mutu misali kuma da sauranta ayin ba kuma ba zai yi sai zuwa aurawa kuma ana samu wani ashara in kana zuwa da dama ka zaka ashara yanzu inda mace ta baban bai su ba auruwa ne in ta je dan ta ya daura mata aure baligi dan yayi tunda dama inda imam mali ko ko ba fiku ta bana wani askari sai ya zaka aula al ibnu shine aula bil wilaya min al abi kenan wannan ajerin su inda imam malik to kuma a shari'a kuma wannan jerin da muka yi kullum wa cancanta al'aqrab summa al'aqrab wanda yake kusa shi cancanta inda wanda yake nesa yazo ya aure da ita shi wannan wanda yake kusa yana iya kai shari'a a fasahi auren haƙƙin shi ne musamman ba shiga da auren ba kenan nan shine yace la tun qahul mar'a ba a auren mace illa bi izinin waliha sai dai da izinin waliyinta kenan wannan wanda muka zana su ne waliyanta ko kuma su wakilta wani sai kuma na gaba shi ne almusilil abu wanda uba ya yi wasiya shi kuma yana matsayin uba uba kan ya mutu sai yi wasiya ya ce in na mutu wane zai aure da 'ya'yana to wannan in ya mutu uban to wannan wanda aka wa wasiya yana matsayin uban kenan a layin sai ka sa shi shine gaba da ƴan uwa shaƙiƙai da ƴan uwan talafai wanda uba ne yayi wasiya yace in na mutu kai ka aure da iyala kenan in uban ya mutu kai wannan wanda aka wa wasiya kenan kana matsayin wa matsayin uban kenan ala wannan tartibin da muka zana kenan wannan su ne suke aure da mace amma dai ba mace ba ta yi tsaye kawai ta aure da kanta yace auzi ra'ayin min ahliha ko kuma aka rasa wa'annan duka da muka zana a samu ma'abucin ra'ayi daga iyallanta au sultanun ko kuma sarki kenan inda aka rasa sarki alkali malami mashahuri inda babu wa'annan duk suna yin waliyanci kenan wannan wanda muka zana su su ne suke da wilaya wilaya wace khasa wannan kenan wilaya ta nasa sai bangaren waɗanda suke da wilaya a kenan su ne na farko sarki alkali malami mashahuri da sauransu ai wulaya ce wannan ama wanda kamar mace an rasa ko kuma shi sarki ai kayan kagare ko da mace in zawara ce uban nata ko wannan duka suka ki mata waliyanci ai tana iya zuwa sarki ko alkali ya daura mata aure aure yayi ko kuma a cikin wannan jerin nasu in mace zawara ce in wannan ya kiya sai ta yi gaba da wannan in wannan ya kiya ta yi gaba da wannan sai samu wanda zai daura mata aure kenan cikin wilayatul ama kenan shine zaka samu sarki alkali gama garin musulmi su kuma gama garin musulmi da karkashin su kenan zaka samu rajulun salihun ko wani malami sananne ko wani limami ko wani mai faɗa aiki kenan wannan su ne suke ɗaurawa mace aure kenan shine wannan asa na Umar bin Haddad yake cewa la tunkahul mar'atu ba a auren mace illa bi izinin waliyiha sai dai da izinin waliyinta au zi ra'ayin min ahliha ko kuma abocin ra'ayi daga iyallanta au sultanun ko kuma sarki shugaba alkali mai shari'a duka sai ce
قال وحدثني عن مالك عبيد الله يتي يحيى الليثي يبان حديثي daga Malik dan Anis rahmatullahi alaihi أنه بلغه labari ya iso shi أن القاسم بن محمد Kasim dan Muhammad Muhammad dan Abubakar Siddiq وسالم بن عبد da الله Salim dan Abdullahi kana yunkihani su wannan kasim dan Ab- kasim dan muhammadu da salim dan abdullahi sun kasance suna ɗaya daga cikin wannan malaman bakwai na madina wanda ake musu inkiya da fuka ha'u saba'a fuka ha'u saba'a wanda duk ilimin nan da gurin su aka ɗauko fuka ha'u saba'a shigokin sahabbai ne mafi yawansu fuka ha'u saba'a ka kasim dan muhammadu da salim bin abdullahi da wa kuma wasu zanu fuka ha'u saba'a wasu zanu mana fuka ha'u saba'a hal madina wajibi na kullum muna wani kasim dan muhammadu don kuma karatu kasim dan muhammadu da salimu dan abdullahi kana sun kasance suna mi yunkihani banatihim al-abkara suna aurar da iyansu budurwoyi
wala yasta'mira mirahinna wala yasta'amira nihinna ba sa neman izininsu su wannan biyun daga cikin fuka haɓu saba'a sun kasance suna aurar da iyansu budurwoyi amma dai ba da izinin iyan ba kenan ba da izininsu ba kenan kawai su ɗauko ta su ce na aura miki wannan su wannan fuka hausa ba ke ɗaya daga biyu na daga cikin fuka hausa ba kenan nan wancan satin mun yi bayani kenan ga auren ɗiya mace ko da yanzu da ake cewa yanzu ɗiyakka mace budurwa ka mata auren dole ba ka mata ba yaya ne matsala yake in muka ɗauko nasi ko kuma yadda magabata suke shi dai matsala ce in ka koma a tamhid ibn abdulbar ya kata shi dai ce ajma'ul ulma'u ala anna lil abi an yuzawwiju ibnatihi sagira wala yushawiruha wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama tazawwaja aisha bintu abi bakar wa hiya sagira ibn abdulbar ya ce a cikin tamhid a jama'ar ulma'u malamai su yi ne sun haɗu ala anna lil abi lalle yana fusan kan baba an yi zawuci ibnatihi sagira ya aure da ɗiyar shi alƙarama wala yi shawaru haɓa da ya mata wata shawara ba sai sai ya ce ai anna rasul sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ta zawaja Aisha ya aure Aisha ɗiyar Abubakar tana karama a lokacin da aka yi wannan auren aisha ba wata shawara aka mata ba abubakar ya ce ya aura ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma dai nan inda aka samu ijma'in fa imra'atun sagira karama kamar yarinya karama wadda bata kai balaga ba ai yan mata ma kishi biyu ne budurwai da kwai yan mata wadda bata kai balaga ba da kwai kuma yarinya baligagga wadda auren ne yayi retar ko to wannan ita yarinya karama tun da aisha ai tun tana karama ne abubakar ya aura annabi ita yarinya karama malamai sun ji akan babanta yana da izinin ya aure da ita ba da sai ya nemi shawararta ba yarinya ba karama to kuma ai da kwai mace wadda kuma budurwa ce ta ta balaga ita balagagga gurin imamu na maliki balaga shine kifarin jinin haira gurin habib almaliki balaga sai kin kai shekara 18 to mu dauki balagaga to ita balagaga kuma ita yaya ne auren da ita ma kamar yanda baban zai auren karama haka babban ma baliga zai auren da ita ba tare da izininta ba ya malamai suka ce kenan in muka dauko zama karanta mas'alai kamar yadda ta zo a cikin tamhid da maganar malamai gaba daya na farko dai muka ce ko na farko mai maka ce ajmal ulama wa alami ala anna lil abi an yuzawij ibnati sagira ko wala yushawir ha ko dan annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure aisha diya abubakar tana karama ko bintu sita sinin aw sab'a sinin an ka ha iyaha abuha abubakar ya aura ne to kenan to ina kuma ina ne aka samu sabanin ibnu abdul bar yace ihtalafu fil abi hal yujizu hal yujbiru ibnatahu al-kabira al-bikru ala nikahi amla ikhtalafu malamai sun sani sabani a halin mazahibi akan uba hal yujbiru ibnatihi al-kabira al-bikr zai iya tilasta ko ya aurar da diyar shi budurwa babba ko kuma bai yi ba wace budurwa babba ai mu wuce ta karama ko to to yanzu muna kan budurwa el sha takwas wadda ta fara haira ko kuma wadda auren ma ya yi latti ta kai wani 25 to ita wannan babanta ya ce na ɗauko ki kawai na ba wani ko kuma ba yi wannan ba faƙala malik wa shafi'i wa abu laila imam na malik da shafi'i sai suka tafi akan idza kanatil mar'atul fikira idan mace ta kasance budurwa kana li abiha an yujbirha ala nikah ya na da gababanta ya tilasta ta ya aura mata wanda yake so malam ya kun dararan bayyinan kaga shan inda suka suma malam ya kun dararan bayyinan kenan mace budurwa babba babanta abbanta yana iya aurar da ita ga wanda yake so amma dai da sharaɗin malam ya kun dararan bayyinan a auren babu cutarwa ga wannan yariye cutarwa bayyananna ai mutanenmu su can da muka je muka wuce yanzu da muka ce kasim dan kasim dan muhammadu da salimu dan abdullahi suna aure da 'ya'yansu mata buduroyi ba sa neman izinin su ai imanin su wancan da namu ba ɗaya ne ba mu yanzu kuwa yanzu ai suna sa wani enteren su wani entere naka ka aurawa macen wanda ba sa'anta ba ba egal ɗinta ba kenan kaga su ma da suka ce uba yana da izinin ya aurar da ɗiyar shi budurwa ba tare da izinin da ba sai suka ce malar ne kun dararan bayyana a kun babu cutarwa bayyanin ne zai cutarwa bayyanin ne misali aure na intere wanda kai kanka ka san shi uban ya kama ta ne ya mata auren dolan don wani interen shi da yake bize ko kila ya ga ko talauci ne mai kare-kare iya mata sun mai yawa ya kamo ta ya gabata da wani ba sa'anta ba ko kila shi mutumin kudi ya bashi ba sa'anta ne ba bai da alaka ce bai da halaye na keke shi mijin ko wani mashayi ne ko wani fasiki ne ko wani mugu ne ko wani kaza ne shi uban dan an bashi kudi ya kamo ɗaya ya ce zai aura ta kaga wani diddarar ne bayyana kenan waɗanda suka ce ma uba yana da haƙƙin ya aurar da ƴarsa budurwa ba tare da izininta ba sai suka ce malam ya kulmi dararan bayyana a kul babu cutarwa bayyananne kenan in dai babu cutarwa bayyananne kenan kai mai gida abban yarinya kana da ikon ka ɗauko yarinya budurwa ka aurar da ita ga wanda ka so da wanda suka ce wasa wa urka na sagiratan au kabiratun daidai ne ita wannan yadda taka babba ce ko karama yawa ba cutarwa ne ba tun da daga aka kalle ta ka ɗauko ka bada da ka ganta ka san shi namiji egal in shi kenan ai ba wani bincike ka san egal in shi amma dai kai kanka wata aka ɗauko ka kalle shi ka kalle ta ka san baban wani entere ne ya bize ko an saya mai wani abu ko an bashi wani abu ko talauci ne mai kabe kabe yana son rabuwa da ita kenan kaga wannan da kwai cutarwa ko kuma macen kwata kwata ba egal in shi ba macen ga ta nan musulma ta mummuna tun ce ƙani ta tun ta'iba tun ce ta yi karatu ta yi ta yi ta yi ta yi boko ta yi muhammadiya a zuwa ɗauko wani fasiki wanda za a aura mai wanda ga nan kaza kaza wanda ko kaza ko kaza ko kaza kaga darar bayyana ne kenan kaga wani bai yi ba kenan in babu darar bayyana kenan imam na maliki wa shafi suka ce uba yana da haƙƙin wannan yace wa bihi qala ahmad wa ishaq wa jama'a kuma wannan shine imam ahmad yaje ishaq da huwa haka yaje wa jama'atun da jama'a da fuka haka suka yi ya wata aya yau ai wannan waliye take ne eh yana ciki ba eh baba shi ne top din waliye kenan mun ga wannan su wane ne suka je malik da shafi wabi kala ahmadu isaqo sun ji akan ab yana da rigar kariyar da zai iya aure da ɗaya shi san kusa amma dai su ma suka ce malam malam ya kun fidar to ba sai mun kahunce su ba zan mu je sama-sama tun da bamu da lokaci amma dai waɗanda suka je imam abu hanifa da sauri da auza'i da abu sau da abu ubai su suka ce la ya juzu li abin an yi zagujil baligun min banatihi bikiran kanat ausayiban illa bi izinha abu hanifa da sauri suka ce shi baba bai yadda halaccin aurar da iya shi budurwa ba ligagga ko karama sai da izinin da bala sai da izinin ta tana so la yanzu sai da izin tana so saboda su suna ka hujje zamanin abu zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama an samu wata budurwa baban ta yi mata aure sai ta tashi ta kai kara gurin annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya warware auren amma da ibnu abdulbar da ya zo wannan bayani sai ya ce wa ya hatamilu yana tsokan wancan auren da annabi ya warware an ga cutarwa ne kamar da su wancan na harko suka ce inda kwai cutarwa ba an yi ba kenan shi ma auren da annabi ya warware na wannan budurwa kenan aure ne wanda wannan budurwa an mata a kanta da kwai cutarwa kenan dai nan ra'ayin raji wani shine ra'ayin jamhur uba yana da izini ya aure da iya shi amma dai malam ya kun fihi darar ya kasance auren babu cutarwa a zahiri babu cutarwa ba wani entere ne daidai amma dai kuma ka sai ta shari'a ana yin ta tana sauyawa kowane zamani da nashi sanda su wancan da muka ce su salimu su akasu dan muhammadu da suke aure da ɗin nasu imanin ho da su ba ɗaya ba su kai hiɗe ne eh kenan yanzu in darar ya zo kenan sai a hau kuntai na annabi sallallahu alaihi wasallama zamanin shi an auren da budurwar ta kai ƙara an warware auren tunda yanzu imanin su wancan da su auren ɗin nasu za su diba ne su ga daidai don masalaha tunda ai yaro uba shi ya san yaunin ɗan shi ya san ciwon ɗiyar shi to a yanzu ma kuma mafi yawan uwaye ai su suka san wannan saboda duk mafi yawan uwaye ai suna tsinkayo abin da zai gyara iyan ne ba abin da iyan zai gyara su ba ai su iyan mu ne yanzu su suna kallon mai kyalkyali da wani abubuwa bisu kallon shekara goma ta gaba bisu kallon abin da zai zo bayan auren kenan daga an zo yanzu kai wani salih salih ka zo ko wani mutumin kirki ka zo dan yaro ya zo in ya iya lacca sai zo kunna ka ko kaga anan kuma uba sai ya hausa dan naki ya ce dole ga wanda na ba kenan kaga uba bai laifi ba kawai dai ka ɗauki sharaɗin malam ya kun fihi darar ya kasance auren uba inda yake da haƙin ya aure da iya tashi ƙarama ya kasance babu darar babu cutarwa mun gane matsalai mun gane matsalai ana ji ko da kafin da sauruwa mu ji ana ji to mu je
قال مالك imamu na malik dan anas rahmatullahi alaihi yace وذلك الأمر عندنا في نكاه الأبكار wa zalika al'amuru indana wannan abubuwan da muka faɗi na uba yana da izinin ya aurar da 'ya'yan shi budurwoyi ba tare da izininsu ba shine al'amaru indana shine al'amari a gurinmu a nan madina garin manzo sai ce
وقال مالك imamuna maliki dan anas ya ce kuma akwai وليس da wutar للبكر جوا جواز في mun من- gane wannan sama ko imam na maliki yace wai wannan wa zalika al'amur wannan al'amari wani al'amari wani al'amari na uba yana iya aure da ɗiyar shi budurwa ba tare da wani abu shawarata ba amma dai malam ya kurfihi darar kenan shine ce wa zalika wannan shine al'amari inda na a gurinmu fin nikahil abukari a cikin auren budurwoyi wanda ba su taba aure ba sai ce قال مالك imamu na maliki dan anis ya ce وليس للبكر جواز في مالها walaisa lilbikir ita budurwa wadda ba a mata aure ba bata da halacci a cikin tasarrufi a cikin dukiyarta حتى تدخل بيتها har sai an mata aure ta shiga ɗakin mijinta ويعرف من مالها wa yi urafin min haliha ko maliha حاله- من حالها kuma har a gane halinta ya yake kenan wannan asar da ya ka imam maliki yana nuna ma yarinya karama ba a barinta ta yi tasarrufi da dukiyarta sawa'un ubanta ne ya mutu ga dukiyarta ta gado far'inta an bata kenan in dai ba ta yi aure ba ba an bata ba ta yi tasarrufi da wannan dukiyarta da ta gado ko wando- ko wata dukiyarta sai yaushe sai ta shiga ɗakin miji kenan suna nuna nan shiga ɗakin miji shine ke ka hankali ga mace ta shiga taitayinta kenan shine ce ma walaysa lil fikr ba ya da halacci ga mace budurwa jawazi fi maliha halaccin ta yi tasarrufi a cikin dukiyarta lokacin da take budurwa hatta ta duhulu baitiha har sai lokacin da ma aka mata aure ta shiga ɗakin mijinta wa yu'rafu min haliha kuma aka gane halinta yaya take in an ga halinta daidai take to daidai amma ne an ga halinta kuma wata gata nan dai nan ma ba a yi ba tunda ai wala ta tusufa ha'u ne mi amwalun ko kenan an ga da ta shiga ɗakin mijin nata nan ma hankali bai zo mata ba annan ma ba an bata ba ta yi tasarrufi da mi da dukiyarta sai ce قال وحدثني عن مالك haka ya ya bani hadisi daga maliki أنه بلغه labari ya iske shi أن القاسم بن محمد alkasir dan muhammad dan abubakar siddiq وسالم بن عبد da الله salima dan abdullahi wannan guda biyu da wa kuma وسليمان بن da يسار Sulaiman ɗan yasa duka wannan ukun suna cikin fuqaha usaba'a malamai guda bakwai na Madina garin manzo كانوا يقولون في wannan البيت malamai guda uku duka jiku daga cikin su kaga Alkasim dan Muhammadu jika ne duk jiku jika ne ga sahabi ga Abdullahi da kuma wannan Sulaiman bin Yasar suna fatawa kanu ya kuluna sun kasance suna cewa في البكر a cikin budurwa يزوجها أبوها بغير wadda إذنها babanta ya mata aure ba tare da izininta ba kenan suna fatawa filfikir a cikin budurwa yuzawujuha abuha babanta ya mata aure bai gairi iziniha ba tare da izininta ba yaya auren yake إن ذلك لازم لها wannan auren ya lazimta a kanta ta zamna dole in ji fatawawa ma alkasim dan muhammadu da salim bin abdullahi da suleiman bin yasa wannan kuma ka ce tana cikin fuka ha'u saba'a suka ce filbikir a cikin budurwa yuzawujiha abuha babanta ya mata aure bi gairi izniha ba tare da izininta ba inna zalika lazimun lahato wannan ya zamanto lazimi akan ta tabi wannan auren in ka lura auren ma ai auren uwaye da kakannu da ya wuce ba kama ba ake ya ta wajen wani a gama da ya na wajen wani kawai zama da ya sun ba kamo shi ba ake ta ce an gama da wani ba haka ake ba kuma auren ba yahi albarka ba eh yahi albarka ko to amma da yanzu ai ga sai abu a hankali to amma duk da wannan kuma sai abu a hankali in an gaba cutarwa tana son shi a mata ka aina dola abin da yi in an gaba cutarwa amma dai wa'ansu matan 'yan matan ai kyalkyali yake kai su da kuma marayanci da zamani wani ya zo ya kallame su ya musu zance tunda ita mace kamar yadda muka yi bayani wancan satin ita mace kullum tana son wani a ce star ne kamar a ce wani dan wani dan zanzanin shi ba za ta so shi ga wani mutumin kirki uban yana leƙa mata a benin kinta ita kuma ta ga wani gwanin zanzaro ko gwanin sa kaya ko gwanin tahiya ko wani gwanin waka ko wani gwanin kaza sai ta karkata zuwa gare shi to shi ko uban me yake leƙa ba gaban ta yake leƙa to kaga anan uba dole ya tila sai aura mata da kirki amma da inda kai cutarwa kwararta ne za a yi uba kuɗi ya gani ko wani enteren shi ko ya yi bize wani entere a gaba shi wannan miji ba sa'adda ne ba kaga abuwa maloma malike ma da suka ce ayi ta suke wani bai kamata ba mun gane wannan sai ce babun babun fibi باب ما جاء في الصلاة والحبال
zancan eh eh yawwa nan malu baba ya ce nan kala ya kala malik wa laysa lil bikr babu ga budurwa kenan dinnan a shari suka ce budurwa duk wadda bata shiga ba ɗakin mijinta kenan ba abin da ta yi ta sarrafi da dukiyarta sai ta shiga ɗakin mijinta kalkashi wannan malamai suka ce aure ko da mace ga ta nan ce in ana so ta saitu in aka mata aure tana saituwa ai al'adama ai ana hudun wannan ko namiji ma ana so sai a ce in kuna so sai ta amin a mai aure to shi ne suka hau kamar aure na seta ta ne ke da wanda aka ce mace koda ta kai shekara nawa inda budurwa ce ba abin da ta yi tasarrufi ga dukiyarta sai ta shiga ɗakin mijinta da kwana a nan sai a gani halinta kenan bikin nan da ya ce ma koda babba budurwai tun da balaga mun yi bayani can ba a yi baka ce su balaga a gurin imam maliki kifarimi jinin haira balaga daga cikin sauran malaman malikiya kamar su ibn al-habib da sauransu sai kin kai shekara 18 ba to sai ce
قال وحدثني a عن wani babi ne باب ما جاء في الصلاة والحبال babun babe ma ja'a abin da ya zo a cikin sadaki wal hiba'i da kuma kyauta da saka ba matarka a sadaq sadaki hiba kuma kyauta to mu gane nan duk auren duniya ba a yi shi sai da sadaki sadaki da sadaki aure da muke yi na al'ada na can baya na a ba da iya mace sadaka babu shi a musulunci inda zaka ba da diyarka sadaka sai dai yanzu ga mala ya sun nan ya ce na hudu ta zan ba da sadaka amma dai na ɗauki yaunin sadaki mun gane ba a ba da diya sadaka kawai haka da san sadaki kenan sadaki ba ba sai yayi da sadaki shi uba in zai baka sadaka na iya hudo diyata in ce ga ta nan zan ba wani amma dai mi ga sadaki saboda shi sadaki haƙƙi ne wa atun nisa'a ne saduqatihin na hila kenan in uba zo kenan mu gane in ma zaka ce zaka bada fa ka bada ta ba sadaka san sadaki sai dai kai mi ka bada ta ka hudo ka ce ga mi ga sadakin na biya ma sawa'un yaron ka ne ko almajirin ka ne ko wani abuwa sai ka hudo sadakin ka ce ka bada kamar yadda malaman mu na da mafi yawa haka suke amma dai a haka a ce na sa ta sadaka a sa ta lalle wannan babu shi a musulunci sai dai me muka ce eh auren auren me zuba doki da sadaki shi zuba doki to in za a aure ai ana kasa daki ana jira a zuko ai tigiya to wanda yazo yana kasa daki yo ai aure yayi eh ai ana shira kamar kawai a da ta yace kawai na sa kiyata lalle ko to amma dai ai wanda yazo in ba doka ba aka aka bai sadaka sadaki zai kawo ko kuma uban yace ga sadaki da biya ma ko yanzu a makaranta kawai ka ce wani babban malami ya zo ce kawai nasa ya ta lalle wani ya zo bai ce wani zai ba ba kenan wanda ya zo in ai sadaki ya kawo ko kuma shi malami ya ɗoka ce ga ga sadakin za shi a ce wanda ba a yi wanda na sadaka kawai nu babu sadaki shi ne ba a yi to sadaki ya ne yawan shi inda malikiya a gurin malikiya sadaki shi sadaki ne na warko ajma'ul ulma'u su malimai sun hadu akan sadaki bai da iyaka wa sadaki bai da mi bai da limit baka ci ba sadaki ga limit ke shi bai da iyaka inda aka samu sabani akan miqdaru akan yawan shi akan kanantar shi ne aka samu sabani amma dai yawan shi sadaki bai da limit ko nawa sai ka bada Umar bin Haddab ko sai Umar bin Haddab kaga ai yana da zafi to zamanin Umar bin Haddab wata ran ya so ya kayyade sadaki kamar yawa sadaki limit iyaka a masallaci sai wata mace tace yaya khalifa Allah zai kirayi sadaki da sunan dukiya kai kuma ka zo ka rige shi duk zahin umar sai ce alhamdulillah yanzu kowa gane musulunci har mata ma bai mai ba eh bai mai limit ba don wannan sadaki shi bayyana iyaka yawa bayya inda aka samu sabani a menene kadan yin shi kenan fi taqdirihi kenan da kwai a sabanin da aka samu da kwai wanda suka kore taqdir din sadakin suka yi waje suka ja'iz ta aure bi kulli qalilin wa qasir suka ce aure duk abin da yake ɗaukar sunan dukiya yana aiyin sadaki da shi tun da alƙur'ani ma Allah ya kira yi sadaki dukiya kenan duk abin da yake ɗaukar sunan dukiya to an iya sadaki da shi la qalilihi wa la kasirihi kenan kaga a su wannan kaulin nasu ko jika nan wasa sadaki goma uku matai a abu da zuwa masa wanda kuwa kai kuka sadakin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ai da yawa matan shi duka darhami wajen 500 lake biya mafi yawan matan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sadakinsu ya kai darhami 500 to shi kuma darhami 500 da sabon zakano ne eh dirhami 200 kenan kaga sadakin manzan Allah nisabin zakka ne kuwa dai hadda wani abu mafi yawan matan annabi sallallahu alaihi wasallama kenan nisabin zakka bi da rabi ne mafi yawan sadakin matan manzan Allah eh ga sun da ta yi ga sun da ta yi kenan kaga kenan sadakin mafi yawan matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai ga sadakin yawa ne to ka gani wajen turuwa miliyan wani abu to makarantu tamhid a cikin tamhid da ibn abdulbar ya ce wa kutilifar ulma'u ba da ittifaki ala wujubihim malamai sun saba bayan sai ittifaki a basa shi sadaki wajibi ne duk aure da za yi dole tilas sai da sadaki sai ittifaki a nago to bayan wannan ittifakin da suka yi sai suka saba abin suka saba fi takadirihi akan takadirin sadakin yawan shi faminhu faminhu man nafa takadiru daga cikin malamai da kai wanda suka kore takadirin sadaki su ce kaza za a bada wajawazahu bi kulli qalilin wa kasirin suka ce sadaki ya halitta da dukkan kadan din shi ko kuma da yawan shi wa huwa shafi'i daga cikin su da kai shafi'i wa minhum man qaddarahu kuma daga cikin su da kai wanda suka ce ga yanda suka eh dai sadaki suka gwalgwaje shi sadaki dole sai an mai iyaka yanda za a bada to kuma wanda suka ce sadakin ma suka kidaye suka ce kaza za a bada wa ikhtalafu fi taqdiri sai suka samu sabani akan takadirin yadda za a bada faqala ahlul kufa fuqaha na kufa sai suka ce aqallahu asharatu darahim aqallin sadaki kadan in sadaki dan hami guda goma saboda su fuqaha ul kufa a gurin su huwa aqallu ma tuqta'u fihi yadda sarifu ashar darahim a fuqaha ul kufa shine kadan din abinda za a yanke hannun barawo su barawo ba a yanke hannun shi sai abin da ya sata ya kai kimiyya asharta da rahib a gurin wa malaman fuka hau kufa sai kuma suka ce wa minhum man qaddarahu bi rubu dinar daga cikin su kuma da ko wanda suka kaddare sadaki suka ce a kadan kinshi sai ya kai rubu dinar wa hum ahlul madina su ne mutanen madina garin manzo shine imam malik kenan me yasa li'an al-qadawd yaddi inda hum aidan dan su ma ahlul madina farawo fa a yanke mai hannu sai ya sace miqdaru bi rubu dinar abin da ya kai rubu dinar da wani a malikiya sai su ce ma aqallu sadaku rubu dinar kamar su malikiya sadaki sai ya kai rubu dinar kadan din shi ya kai rubu dinar amma da muka ce kuma wa'ansu suka ce kawai duk abin da aka bada sadaki sadaki yayi amma da mu a malikiya bi ne rubu dinar suka ce amma dai malike ma da suka ce rubu dinar an samu daga cikin malaman malike su ibn lahami sun wa maliki radi sun ce wannan kiyasi ne fasik saboda ai shi malik ya ɗauko imam na malik rahmatullahi alai ya yi sa sadaki rubu dinar kiyasi ne akan ba a yanke wa ɓarawo hannu sai ya saci abin da ya kai rubu dinar kenan mika gane ba a halatta wata tsoka ta jikin mutum a taɓa ta sai ya taba abin da ya kai rubu'u dina shi ne imam malik ya yi kiyasin sadaki kenan mace bata halatta wata gaba ta jikinta sai an ba ta sadakin rubu'u dina kiyasin imam malik kenan amma dai daga cikin malikiya malaman almajiran imamu na maliki da kowa da suka ce wannan kiyasin eh kowa da kowa da suka ce ba a kiyasi mahallin nasi daga cikin manyan malaman malikiya ma kenan mu zaga anan tun ka karantawa tun daga risala da sauran su kai sama in an zo sai a ce a kallahu rubu dinar in ma ka daura aure ba rubu dinar ba kai kai kara gidan alkali ko muna a malikiya auren mine ne babu shi amma dai jamhur sun tsaye akan sadaki bai yada mikidar kawai duk abin da za a abu mai kima kawai ai yin sadaki da shi ko mine ko da bai kai rubu dinar ba mun gane kamar wannan nassin da zai ka hadisin na farko in mun karanta shi wanda annabi ai ya au hadisi ne sai annabi ya aurar da ita akan ba da rubu dinar din ba ko ba a samu ban nassi sarihi wanda ya zo akan sadakin sai ya kai rubu dinar imam malik ya hau kiyasi akan mi inda malikiya ba a yake hannun barawo sai ya saci abin da ya kai rubu dinar kamar yadda su fuka haɗu kufa su kuma a gurinsu ba a yanke hannu su ya kai ashar dirham ashar dirham ko to kenan su rubu dinar shine aqallu ma tu qadaw bihi yad sari inda malikiya kenan kuma ya suka doke shi ko aqallu sadaq kenan duk zami sadaki muna inda malikiya sai mun ga rubu dinar nawa ne ake sai da dinare midi bi zai farkat mu doko furin shine sadaki aqallu da wannan zaka ga irin kalandire kalandire ma ko da ake bugawa mafi yawan kalandare sai kaga an an sa nisabin zakka sai a sa kuma sadaki kamar yadda ake sa nisabin zakka mafi yawan kalandare da ake buga da Najeriya ai duk shekara an buga kalandare da shekare sai a sa nisabin zakka bana kaza ne hannu da kasa sa sadaki shi ma kaza ne kenan a sayan zin dinara na shekara kenan yanzu in mu a malikiya zama hudo kudin sadaki a kallahu sai mu tambaye kudin dinari nawa ne sai mu hudo kudin rubu'i shine a kallahu sadaki kenan aka yi sadaki ba da wannan ba aure bai yi ba inda ba inda malikiya amma da inda jamhur aure yayi mun gane kenan inda malikiya akalli sadaki dinar me yasa suka ce rubu dinar malikiya kiyasi ne gaba a yanke hannun barawo sai ya saci abin da ya kai rubu dinar dan wannan kenan ba halattar mutum ya halattar da wata gabar shi a taba ta sai da rubu dinar kenan ita ma bace ba a taɓa wata gabar ta ba sai an ba ta akalla rubu dinar kenan inda malikiya akalla sadaki da rubu dinar kenan rubu dinar nawa ne dinar din dinar din ko rubu dinar din wajen tarantimin ne to yanzu ce ka bincika kan satin gaba dai yanzu ce wajen tarantimin ne a shekar jau kai to shekar jau suka lisa kenan tarantimin ne yanzu yi ba ɗaya bai kenan inda malikiya kenan in rubuti na tarantimin ne kenan duka sadaki biya yi ƙasa ba da tarantimin amma inda jamhur kuma kama da jika biyar ma ya yi ya yi eh in ka saya mata wani abu ma mai kima kace shine sadakin yayi inda jama'a to karanta bai shine hadisin gana قال حدثني يحيى عن مالك ubaidillah yace ya hayyan laysi ya bamu hadisi daga malik dan anas rahmatullahi alaihi عن أبي حازم بن daga abi دينار hazib dan dinar عن سحل بن سعد الساعدي daga sahali dan sa'ad sa'idi al-ansari أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah جاءت امرأة wata ran ana zaune masallaci sai wata mace ta zo gurin manzon Allah shine ja'atu wa imra'atu sai wata mace ta zo Fa ga wata qalat- ruwaya ana zaune ne cikin masallaci ma to ga ta nan ta zo kalli ya tace فقالت sai wannan macen da ta shigo sai ta ce يا رسول الله ya manzon Allah إني قد وهبت نفسي لك ni na ba da kaina zuwa gare ka ka aure ni bayanin ita wannan mata kuma zaka gane ana shi annabi da kai kususiyar annabi annabi shi kadai ne kususiyar shi mace tana iya zawa ta ba da kanta kuma ya aure ta ko da ba sadaki wannan kususiya ce ta annabi amma dai ni kai shi wane dole ko da ta yi wannan sai da ni sai da sadaki kenan ita wannan mace gatan ta zo ina ga wata ruwa muka ce cikin masallaci ne mako da ta mita ce da ta zo إني وهبت in ne kalu habdu nafsi ko ni na yi mi na ba da kaina gare ka mita ce ne kenan ina so ka aure kuma wannan macen ba it- ba wannan ruwa nan ya zuwa da wata sunanta ba ba mace ɗaya ce ba a rayuwar manzan Allah da dama mata da dama su Fatima bin kai su Laila wace ce su da dama mata da kowanne suke zawa su bujurto ga annabi su ce aure su to ya aka yi فقامت قياما طويلا sai ta tsayu tsayuwa mai tsaho lokacin da ta zo ana zanar ta hodi tana tsaye ta wadda wannan magana sai ta yi tsayuwa mai tsaho ga wata ruwaya ke da ta jima a tsaye tana jiran mai amsa ga wata ruwaya sai da aka ce annabi sai dai kalle ta ma sama da ƙasa kuma ga wata ruwaya har aka ce annabi aka ce mata ta zamna ma ta zamna sai aka yi ne فقام رجل to anan فقال da cikin sahabbai aka ga annabi bai magana ba fa qama rajulun sai wani sahabi sai yayi tsaye يا رسول الله faƙala faƙala ya rasulillah da ya tsaye wannan sahabe ce ya manzan Allah زوجنيها إن لم تكن لك بحاجة zawuji ni ha da aura mini ita in lam takun laka biha hajatu in baka da bukata aurenta kenan shi wannan sahabi da ya tsaye ce zawuji ni ha ya manzan Allah daura aura mini aurenta me yasa in lam takun laka biha hajatu idan baka da bukatarta ya akai فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah yace هل عندك شيء هل عندك من شيء تصدقها إياه kenan kaga wannan shine shahidin baba hal indaka shin kana da min shay'in wani abu tasadduqu ha iyahu da zaka bata sadaki kenan shine ashari da ka hadisi a cikin babu sadaki kenan ba aure sai da sadaki kenan kaga da yace yace ina bukata an baka so annabi ka aura mun sai ce hal indaka min shay'in kana da wani abu da zaka bata sadaki sai ya ce mi namiji فقال sai wannan namiji ya ce ما عندي إلا إذاري هذا ba ni da komi sai gyamtuna yani ban da komi sai gyamtan shi eh ma iddi illa izari ba da komi sai gyamtan shi ha illa izari haza sai ya ce sai wannan gyamtan nawa to ya aka yi فقال رسول الله صلى الله عليه sai وسلم annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa wannan namijin إن أعطيتها إياه idan ka bata wannan gyamtan a matsayin sadakinta جلست لا, لا إذار لك to ai zaka zauna baka da gyamtan ma kenan baka da komai فالتمس شيئا je ka samu wani abu da sadaki فقال sai wannan namiji ya ce ما أجد شيئا annabi ni ba ne da komai haka nake قال sai annabi ya ce التمس ولو خاتما من حديد je ka ka samu iltamis samu walau hataman koda zo- zobe ne min alhadidi na karfi koda zobe ne ka yi shi a matsayin sadaki to فالتمس فلم يجد شيئا faltamasa ya je ya diba zoben ma falam ya ji shi a shi ma bayya فقال له رسول الله صلى الله عليه sai وسلم annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa wannan namijin هل معك من القرآن شيء shin kana da hadda qur'ani a cikin qur'ani ka haddace wani abu فقال نعم sai wannan namiji ya ce eh na haddace معي سورة كذا وسورة كذا na haddace sura kaza da sura kaza ga wata ruwa ya ce ya haddace suratul baqara kuma ya zana mufassalatul aya ayoyi ayoyi surori na kasa wajen wannan jamin nan da wani mai zana an sai ce dan ma ya haddace su anan wannan ruwa ya ce suratul kaza wa kaza ولس- lisuwarin sammaha ga wa'ansu surori wanda namijin ya ambata wa annabi to فقال له رسول الله صلى الله عليه sai وسلم annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa wannan namijin قد أنكحت قد أنكحتكها بما معك من القرآن na auren maka ita dalilin abin da kake da na alkur'ani kenan kaga a ga wata ruwaya in kana so ka gane abin duka sai ka ɗauko ruwayoyin da gaba ɗaya sai ka gama su a nan ga wata ruwa da ya ce na aura maka ita bai ce ba na aura maka ita sai da ya tambaye ta ya miki sai ta ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama duk abin da ka yarda da shi na yarda da shi kenan kaga an samu me? an sami ta ba da izini to da aka yi wannan da tukwana sai annabi ya aurar da ita ya ce na aura ma ita da abin da yake da na alkur'ani to kaga a wannan hadisin yana ɗaya daga cikin wanda jamhur suke ka hadisi ne wanda sahihi wanda buhari ya huddo shi muslim ya huddo shi kuma hadisi ne ya zo gura- gurare da dama kaga ai annabi ya ce iltamis walau hataman min alhadidi ka samu ko da kawanya ko kuma zobanya ta mi ta ƙarfi kenan daga nan malamai suka ce kenan wannan kuma wasu ce ba hususiya ta kenan annabi a shari'a kenan ya cewa wannan samu koda zuban yaje kenan sai suka ce duk abin da aka zo aka aura in dai abin yana ɗaukan matsayin kima ana yin sadaki da shi koda bai kai wani budina a ra'ayin jamfa amma dai a malikiya sai ya kai rubudina to sama sama me muke ganewa a wannan hadisin yana gwada mu tsoron Allah sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kadiba gani sahabi ne gaban annabi amma ni daga shi sai wannan shi da yake daya me muke gana ga wannan hadisin yana nuna mana wannan hadisin mace ta gari tana iya bada ta nemi auren namiji na gari ya nemi auren ta kamar yadda imam buhari a cikin sahih buhari ya kawo wannan hadisin a babe inda ya babe yake cewa mace ta gari ta bujurto kanta ga namiji na gari a aure ta kenan ba laifi ne ban mace ta ga wani ta ce wani ina so ka aure ni to kuma fa muna ganewa a wani hadisin bai yi wa a yi sadaki sai da bai wa a yi aure sai da sadaki ba a ba da iya sadaka sai da ne to muna ganewa a wani hadisin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da zamaninmu ne yanzu ba ɗaya ne ba su himi imani kuma ana saya suka hanya mu yanzu in mu ne ya za a yi tariki tariki za a buɗe ne kes za a buɗe ko wane bada wane bada a haɗa a aura amma dai ai da sahabbai a zabe ya ce iltamis ya ka samu a nan ba sahabin da ya ce a yi a buɗe kes ko a bi masallaci ko a dandanalla eh kenan muna ganewa malamai suka ce a wannan hadisin su sahabbai a musulunci ana sa hanya ba hanyar taimako ne ba sosai ko abu kaɗan ma a ce taimako abu ka taimako kenan a nan cewa kawo ba a ce ba a gama mai cotization ba ta aka yi a samu dai sandar rashin auren kenan ka a tashi da auren matun hulku an tattara amin cotization bai sha wahala ba kaga ta aka yi samu a nan bai ce ba wani biya mai ko kuma yan masalacin mu ce ba a yi cotization kenan sai san mi daraja aure muna gane a wani hadisin daraja alkur'ani kaga yace hal ma aka min alkur'ani shay'un to kuma kuma muna gane a wani hadisin sadaki bai da min bai da iyaka kananta shi bai da iyaka kamar yadda jamhur suka ji amma dai kuma malamai suka ce kaka ce bai da iyaka sai kaga tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ba da sadaki malamai mai bayani dazu mafi yawan sadakin annabi sallallahu alaihi wasallam ga matan shi muka ce darhami 500 san darham ne mafi yawan mata annaba annaba ake ba su sadaki shi kuma yanzu da kama a darhami 200 ce kenan kaga sadakin annaba na matan shi nisabin zakka biyu da rabi shine miliyon nawa wajen tura miliyon ko eh kenan yanzu kai ustazu kaka zo kana walau hatima min hadidi a zuwa aure ma iya walau hatima min hadidi ka je ko koro diyan mutane baka sha wahala auren ba gogo tun da ka gani wala wata wani hadidi in a baka ita ka je baka sha auren baka koro ta an san ba su a tsananta alƙura a tsananta sadaki to amma dai kuma ba an ce ba a yi sadaki a mai wannan a yi ƙasa da shi tun da duk zaki ba kai ba umar bin haɗa shi ne muka ce ɗazu umar bin haɗa a tsakan masallaci ta da mata lokacin da ana sa sadaki da yawa ya ce sadakin nan ya yi yawa zai ƙidaye shi wata mace ta kame aya ta ce Allah ya ba mu dukiya kai zaka zo kai da dukiya da Allah ba mu ya shi wace kowa gane addini hammata kenan kaga sadaki ana so dai abu ya zo sauki amma dai baka zo baka wannan hadisin walau hatama min alhadidi ka kawo kwana bi ka koro da mutane wata ran aka sha kwakwa an hirke matar da tarjawa suke cewa to ko bi muke ganewa eh ko bi muke gane daga wannan hadisi ma za su tafi min hadisi har da alkur'ani mun wade shi babu wannan eh kamar mi ba da komi ba eh babba abu da abin da muke gane ba laifi ga mace ta buji to kanta ga namiji salihi hallu ba laifi ne ba in zai wannan kuma aure duka abin da yasa imam malik ya wani hadisi a wannan baba shine hal indaka min shay'in tusaddiqu ha iyyahu ba aure ba aure sai saraki kenan kani labarin sai mu tsaya daga nan da wato ah